شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فأما الناقد الثامن من نواقد الإسلام هو الصهر والصهر في اللغة ما خفي ولطف سببه قال أبو محمد المقدسي في الكافي الصهر أذائم ورقا وأقد يؤثر تؤثر في القلوب تؤثر في القلوب والأبدان فتمرد وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه والصهر كفر يقول الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس الصهر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتألمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق قال أي من نصيب قال قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله وقد علم أهل الكتاب فيما عهد إليهم أن الصهر لا خلاق له وأن الساهر لا خلاق له في الدنيا ولا في الآخرة وقال الحسن البصري ليس له دين والصهر محرم في جميع أديان الرسل قال تعالى في حق موسى ما جئتم به الصهر إن الله سيبطله إنه لا يصلح عمل المفسدين ولا يفلح الساهر حيث أتى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر فذكر الحديث رواه البخاري ومسلم وقال جندب بن كعب الأزدي رضي الله عنه حد الساهر ضربة بالسيف وفي صحيح البخاري أن بجالة بن عبدة رضي الله عنه قال كتب أمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساهر وصاهرة قال بجالة فقتلنا ثلاث صواهر إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على كفر الساهر وارتداده عن دينه قال صلى الله عليه وسلم لا يهل دم امرئ مسلم إلا بإهدى ثلاث الطيب الزاني النفس بالنفس التارك لدينه المفارق للجماعة وفي الصحيح عن ابن عباس مرفوعة من بدل دينه فاقتلوه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم آمنا في أوطاننا وأصله أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأضل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة أزما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فإننا في شهر شعبان وما أدراكم ما شعبان فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان فقال صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن ترفع عملي وأنا صائم رواه النسائي اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وارزقنا صيامه وقيامه dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su kara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya uwa ci gaba da jerin hudubobinmu da muka faro dangane da abubuwan da suke warware musulunci abu na takwas cikin abubuwan da suke warware musuluncin mutum shine sihiri ko ka ce tsafi ko ka ce tsubbu ko ka ce duba ko duk wani suna da zaka iya kiransa nasa wanda ake kiransa da shi shi dai sihiri a yaren larabci shine abin da ake yin sa a ɓoye kuma abubuwan da ake bi zuwa ga akai gare shi zaka samu abubuwa ne sauƙaƙa a wasu lokuta amma kuma tasirinsa da cutarwarsa kuma ta wuce hankali abu muhammadu nil maqdisi yake faɗa a cikin littafinsa alkafi dangane da tantance ma'anar sihiri yace sihiri azaimun wasu layu ne wa ruqan da wasu tofe-tofe wa uqadun da wasu kulle-kulle tu'assiru fil qulubi da suke tasiri a zuciyar wanda aka yi wa wal abdani kuma suke cutarwa ga jikin wanda aka nufa fayumridu ko fayamradu su sa rashin lafiya ko wanda aka yi wa din ya kamu da cuta da rashin lafiya wa yaqtulu kuma sihiri yana kisa wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi yakan raba tsakanin mutum da matarsa ko tsakanin masoyi da masoyinsa kamar yadda a wasu lokuta kuma yakan hada wa sihir kufur ya'yan uwa sihiri tsafi dabo kafirci ne duk mutumin da yake sihiri kowane ne shi kafiri ne domin sihiri yana mai da mutum koda ya kasance musulmi ya zama kafiri ubangiji mai girma da buwaya ya faɗa game da annabi Sulaiman da abin da ya faru bayan shuɗewarsa da abin da Yahudawa suka yada na propaganda don ɓatanci ga mulkinsa Allah ya ce wattaba umma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman sun biye wa abin da shaitanu suka yada na jita-jita da propaganda da yarfa da ɓaci game da mulkin annabi Sulaiman. Shaitanu a nan ana nufin manya-manyan malaman Yahudawa batattu waɗanda suke jagorantar mutane zuwa ga ɓata. Domin idan malami ya zama ɓatacce, to aikin da yake ko shaiɗan baya iyawa, na ɓatar da al'umma, da fanɗarar da ita, da watsar da ita. shi yasa sau da dama Allah yakan kira batattun malamai da suna shaydanu Allah yake wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un idan suka gamu da mu'minai sai su ce mu ma mun yi imani amma idan suka koma wajen shaydanun su qalu inna ma'akum sai su ce muna nan tare da ku innama nahnu mustahzi'una izgili muke musu da muka ce musu mun yi imani ba da gaske muke ba shayatinihim anan ana nufin shugabanninsu na bata malamansu da suka batar da su wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhruf al-qawli gurura walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum ma yaftaru Allah yace mun sanya wa kowane annabi aduwan yan adawa shayatin al-insi shaydanin mutane wal jinni da shaydanin aljanu yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawl shashin su yana yiwa shashi kimshe na zantuttuka na yaudara na zantuttuka na ruɗi na bogi ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura ubangiji yace walau sha rabbuka ma fa'aluhu da ban ga dama ba ba za su yi ba fadharhum wa ma yaftarun kyale su da abin da suke na kirkire kirkire to da haka anan an kira shaytanu ko malaman bata da suna shaidanu waɗanda su ne suka batar da mutane don su ja su zuwa ga sihiri da dabo da tsafi da sunaye iri daban-daban kaji malamin tsubbu ya canja wa tsafi suna yana ce da shi jalabi ko yana ce da shi dafa'i ko yana ce da shi sa'a ko dai wani suna daga cikin sunaye da ake jan hankalin mutane zuwa gare shi ko a ce tsari ne ko a ce farin jini ne ko a ce menene ko ma dai menene kaga sun lillika wa mutane abubuwa iri daban-daban wani a hannunsa zaka ga zoben tsafi kiri da muzu ba kunya Allah ba tsoronsa wani a wuyansa zaka ga yara ta ya sarka tsafi boka ne ya bashi ita wani a jikin gidansa zai makala wani a jikin motarsa kai wani lokaci hoton wani shehi za a baka a ce hoto iri kaza in ka manna a motar ka motar ba za ta taɓa sunan asararo suke tallata musu tsafi da sunan jalabi dafa'i suke halatta musu tsafi da sunaye iri daban-daban duk shehin da kaji an ce mai asararu wallahi tsafi yake yi kar ka raba ɗaya biyu ba wani asararu tsafi ne ka gansu suna ta hidima da kuɗi kuma ba a san su da sana'a ba a ce maka shehi kaza idan ya ɗaga daddumarsa zai ta fito da sababbin kuɗaɗe na me na sihiri ne na tsafi ne ko wasu abubuwa makamantan haka Ubangiji madaukakin sarki tuntuni ya jin kunne game da irin waɗannan shehunnai ɓata gari wanda sun samo asali ne tun daga cikin Yahudawa tun bayan shuɗewar mulkin Annabi Sulaiman. Annabi Sulaiman Allah ya bashi mu'jiza ya bashi mulki gagara kwaikwayo saboda yayi addu'a yace rabbi gifilli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah ka gafarta min ka bani mulkin da ba wanda zai iya yin sa bayan ni lalle kai mai baiwa ne. Sai Allah ya bashi mulki yana mallakan mutane yana mallakar aljanu yana mallakar tsuntsaye yana mallakar kowa da kowa har tururuwa a cikin shurinta kamar yadda suratul naml ta bayani wa hushira li sulaymana junuduhu min aljinni wal insi wat tayri fahum yuzaun hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum لا يهطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها ذاك الله سبحانه وتعالى يا باشي tsuntsaye yana malka irin tsuntsun alhuda-huda zai magana da shi zai aike shi zai sa shi ya je wani operation ya dawo kamar mutum kai sama ma da yadda mutum zai yi ubangiji ya ce wa mina shayatini man yagusuna lahu wa ya'maluna amalan duna zalik kai hatta shaytanu su ne masa aiki ya sa su yi ninkaya a cikin ruwa su fito masu da albarkatun ƙasa wa ya'maluna amalan duna zalika su ne masa wani aikin ma ba wannan ba a fadar Sulaimanu ne zaka je ka tarar da ga mutane ga aljanu ana zaune ba mai cutar kowa shi yasa wata rana annabi Sulaiman yace ayyukum ya'tini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimi waye a cikin ku ku yan fada zai je ya dauko min gadan Bilkisu daga birnin Saba ya kawo min shi gabana kafin ta iso cikin gari lokacin Bilkisu ta taho tana gab da ta shigo gari ta iso fadar annabi Sulaiman ta musulunta ubangiji yace qala ifritun min aljinni sai wani gawurtaccen aljini a gaban Sulaiman a fada yace ana atika bihi qabla an taquma min maqamika wa inni alayhi laqawiyyun amin ranka ya dade ni zan kawo maka wannan gado kafin a gama zaman fada kuma ni na isa yayi alfahari yayi fariya sai Allah ya so ya kunyata aljanu ya nuna musu falala da daukaka yan adam akan su kuma ya nuna musu cewa ikhlasi da shi ake burge Allah ba da alfahari ba duk abin da kaga wani yayi na ita ba shi yayi ba Allah ne yayi idan Allah bai ga dama ba dan adam ba kowa bane aljani ba kowa bane ubangiji yace qala allazi indahu ilmun minal kitabi sai wani mai ilimi wanda ilimin ya bayyana a cikin maganganunsa tawaru'u ya bayyana girmama Allah ya bayyana sai yace da annabi Sulaiman ana atika bihi qabla an yartadda ilayka darfuka ni kuma zan iya kawo maka gadan kafin girar sama ta taba ta kasa kuma kasa da kasa fa za a yi tafiya kafin annabi Suleiman ya ce na yadda kawo falamma ra'ahu mustaqirran indahu sai gagadan a gaba sai ce hadha min fadli rabbi wannan falalar ubangiji na ce ba iko na bane liyabluwani a ashkuru am akfur Allah ya bani wannan ikon ne dan ya jarraba ni yaga zan gode masa ko zan kafirce masa to da yawa tun da annabi Suleiman ya bar duniya malamai ɗan darni ɗan tsubbu ɗan asha ashafa suke ta ruɗan mutane da cewa in kana so kai abu kaza na iko irin na Sulaimani zo mu baka wani lakani shi ma lakani ne da shi to shine sai Allah ya ce ƙarya suke wa Sulaimani Sulaimani bai da wani lakani a ce wai yana da wani zobe ne in ya murza sai zoben yayi kaza Allah duk ya ƙaryata su ubangiji ya ce wa ma kafara Sulaimani ƙarya suke Sulaimani bai kafirta ba malaman tafsiri suka ce anan a madadin Allah ya ce wa ma sahira Sulaimani Sulaimani bai yi tsafi ba sai Allah ya ɗauke kalmar tsafi sai ya ɗaukawo kalmar kafirci don ya nuna maka wakilan juna ne da sahiru da kafiru duk ɗaya ne da haka wa ma sahira Sulaimanu daidai yake da wa ma kafara Sulaimanu Allah ya ce Sulaimanu bai kafirta ba abin nufi bai yi tsafi ba walakin na shayaƙi na kafaru sai dai su malaman duba malaman asha ashafa malaman darni su ne suka kafirta saboda mai yu'allimuna nasa sihira suna koya mutane tsafi وما يؤلمان من أهد حتى يقولا وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت kuma Allah ya ce daɗai ba a saukar ba a garin Babila na wani labarin Haruta da Maruta domin sai da suka kirkiri wata ƙarya suka ce ai an yi waɗansu mala'iku guda biyu a garin Babila ta ƙasar Iraki waɗannan mala'ikun su ma sun zo ne don koyar da sihiri to shine Allah ya ce wa ma unzila alal malakaini ƙarya ne ba a saukar ba alal malakai ne ga wasu sarakuna guda biyu a wata kira'ar alal malikai ne ga wasu mala'iku guda biyu bi babila a babila haruta wa maruta wawi da ake kira da suna haruta wa marut ubangiji ya ce wa mayu allimani min ahadin ballantana a cewa ba sa koyar da wani hatta ya kula inna ma nahnu fitnatun fala takfur sai sun ce da shi ka sani mu fitina ne karka kafarta da waɗansu malaman tafsiri suka ce ma ma din nan ta wa ma unzila wa ma yu'allimani ma ce manfiya korewa take ba a mayi ba abin da ake so a nuna maka shine yana daga cikin dabarun malaman tsafi malaman duba malaman tsubbu kafin su kama hankalinka sai sun maka karyace karyace in baka yi wasa ba wani lokaci sai sun dasa maka yan kora a jikinka da yawa daga cikin manya ba su sani ba cikin yaran su akwai yan koran bokaye da yawa bokayen nan suna da yaran da suke shigan musu kasuwanni su shigan musu cikin yan siyasa su zo su ce ai sai kana neman sa'a na san wani malami ne kaza dan ku hada baki suka kashe mu raba za a yi idan kai dan siyasa ne ko kai wani alhaji ne to wannan yaron na boka da yake tare da kai wani lokaci ba yaron bokan bane yaron ka ne amma da ya je wajen bokan suka hado baki to sai zama yana satan ma bokan labaran ka yana gaya masa wata rana in ka fito daga gidanka zaka tafi inda zaka je bayan ka sa kaya kawai sai ka ji wayan boka kirrin kirrin da ka dauka sai ce alhaji ko wani rabin yau ba ranar fararen kaya bace saboda tuni an gaya masa ka sa farar kaya to kai kuma saboda wawa ne saboda kira mana shashasha in ka ga wawa ku taho tare sai ka ce ah yanzu wai malam har ka gani to irin wannan abin yana faruwa har abincin da zaka ci wani lokaci waɗannan yaran da kuke cin abinci tare da su yaran ku na kasuwa ko yaran ku na siyasa duk ɗan koren bokaye ne kai wallahi ta kai wani lokaci har matan mutane suna zama abokan bokaye wajen su cutar da su ita a bata ta ta sa'ar ta ta mallake ka ita kuma ta rinka bashi labaran da zai rinka bugar cikin ka yana firgita ka yana karɓar kuɗi daga hannunka saboda ya mai da kai wawa ba komai yake jan wannan ba sai in ka rabu da Allah sai ka ɗauka cewa ɗan adam ne zai iya ba Allah ba abin da ya kamata ka nema a wajen Allah ka koma kana neman sa a wajen mutum abin da ya kamata kar ka tsoraci kowa a kansa sai Allah ka koma kana tsoron dan uwanka mutum to da ka zama haka sai Allah ya kyale ka da kanka sai ka ga dabara ka bace maka aiki kana da ilimi kila professor ne kai amma ka koma kana jahilcin da wanda bai taba zama a teburin makaranta ba ma in yayi karshe kenan wani lokaci zaka je wajen boka ya ce da kai sai ka taho ba hula me alaka zuwa amsa addu'a da cire hula wani lokaci ya ce da kai sai ka taho da baya da baya wani lokaci ya ce da kai yau karkai kaza yi ta baka ka'idoji na banza a tsorata ka wani lokaci a ce sai ka yanka kura an san ba za ka iya ba kai ba gardi mai wasa da kura ba mai haɗa ka da kura to amma daman ba kura ake so ba tsorata ka ake so a yi sai ka ba da kuɗi sai a je a yi maka hoton kura a gidan zu sai a ce ga ta za a yanka wani dan majalisa Allah ya shirye shi ya gane a garin Kano yaron sai yake bani labari ya ce malam ina masa wa'azi ina masa wa'azi da wasa da wasa Allah maɗaukin sarki ya sa ya gane ya ce wata rana muna zaune kawai sai ya kira ni sai ya ce wani na ce na'am sai ce zo ka gani malam daga Nijar bokansa a Nijar yake gashi ya turo mana da zakuna guda hudu ya ce kowane zaki za a yanka za mu ci nasara dab da zaben 2023 din nan ne ya ce wallahi za a ci zaɓe amma sai an yanka zaki hudu kowane zaki miliyan 25 ne kaga miliyan 100 ta tashi ga hotunan zakin an musu bidiyo an yi komai suna hamma yace to amma da yake ya gane yanzu ya kira ni ya gaya mu yace to ka gaya masa ya ji tsoron Allah zakin banza in zaki yana sarauta ya dawo ya mulki Kano mana in zaki yana sarauta ya dawo ya zama gwamnan Kano mana zaki sarauta sa a daji take in shi ma daji yake so ya koma shikenan Allah ya mutunta ka ya kawo ka gari kana so ka mai da kai dawa to irin waɗannan abubuwa suna faruwa ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ubangiji madaukakin sarki ce duk abin da za su gaya muku ƙarya ne ma ji itun bihi sihiru inna allaha sayubtilu inna allaha la yuslihu amalul mufsidin duk abin da suka zo ne da shi na sihiri ƙarya ne Allah zai bata shi Allah baya bata aikin bata gari baya gyara aikin bata gari wa yuhiqqu allahu alhaqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun ubangiji ya alƙawari sai ya tabbatar da gaskiya tabbacinta ko da gawurtattun yan ta'adda ba sa so da ka sihiri ubangiji bai yarda da shi ba ubangiji ya kafirta masu aikata shi kuma ya ce duk abin da suke yi barna ce ƙarya ne wala yuflihu sahiru haythu ata duk inda ta matsafi ya bullo baya galaba baya nasara sai dai ganin damar Allah ne wani lokaci sai ya ara masa lokaci amma ba girin girin ba ta mai ba farkon ba ƙarshen da haka ubangiji subhanahu wata'ala ya ce yana daga cikin miyagun ayyukan da suke yi fa ya ta'allamuna minhu ma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji sihiri ne yake raba tsakanin miji da mata sihiri ne yake raba tsakanin ɗa da uba sihiri ne yake raba tsakanin masoya kaga wanda yafi kowa cancantar kaso a duniya amma ka wayi gari ba wanda kake ki kamar sa kaga wanda yafi kowa cancantar ya soka a duniya amma ya wayi gari ba wanda baya son ya gani a duniya kamar ka yanzu ka kalli abubuwan da ake yi na iyaye da ƴaƴaye a raba kansu maza da mata a raba kansu ƴan uwa da ƴan uwa a raba kansu ya zama ba a ga maciji a madadin ai soyayya a ƙaunaci juna a yi zumunci sai sihiri ya canja lamarin ubangiji ya ce wa mahun bi zarri na bihi min ahadin illa bi iznillah ku sani duk abin da matsafa za su yi ba su isa ba su cutar da wani sai in na yadda tabbas sihiri yana yi amma da izinin Allah to ashe ko in kana da wayo ba mai sihirin ne mai yi ba waye mai yi Allah duk sihirin da za a yi in Allah bai yadda ba wallahi ba zai yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya gaya mana abubuwan da in muka rike su sihirin mai sihiri ba zai ci mu ba annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin abu musa al-ash'ari yace ta'allamu suratul baqara fa inna ta'allumaha baraka wa tarkaha hasara wa la yastati'uha al-batala ku koyi suratul baqara ku rinka karatun suratul baqara koyon suratul baqara da wurdin suratul baqara albarka ce tsari ne a rayuwar dan adam wa tarkaha hasara dan adam a ce bai iya baqara ba musulmi bai iya baqara ba musulmi baya wurdin baqara maza Allah ce yayi asara ya lalace wala yastati'uha al-batala matsafa ba sa huda mai wuridin bakara kuma dan zaune gari banza baya iya jurar karatun suratul baqara duk mutumin da kaga ya jure wa baqara to yafi karfin ka kira shi da suna zaune gari banza to manzo Allah ya gaya mana wannan a wani hadisin yace fa inna ash-shaytana yafirru min al-bayt alladhi yuqra'u fihi suratul baqara shaytan guduwa yake daga gidan da ake karatun baqara karshe dai wa yake kawo sihirin shaytan ne aljanu ne su suke zuwa su dauki ragowar gashinka daga jikin kum ɗinka ko su ɗauki kaza ko su shanshani warin hamatarka ko su lakaci guminka duk su je a sihiri da shi to idan kana karatun suratul baqara ba su isa su zo ba wani boka ya taɓa tuba ya musulunta sai ake tambayarsa cikin ayyukan da kai na tsafi wani aiki yafi baka wahala a rayuwarka wanda ake sa kuku tura wa mutane aljanu sai ce aiki ɗaya ne aka ce wanne ne yace shine tura aljani ga wanda yake karatun qur'ani aljani baya iya zuwa sai ka ga aljanin a doko shi a ta iyayen gidansa su hora shi amma wallahi in ya zo kofar gidanka ba zai iya shiga ba yace sau da dama na sha yin tsafi na in tura wa mutum aljani zan ga mutumin gashi ne ina ganin sa gashi yanzu muka rabu da shi muka yi sallama muka gaisa amma idan na tambayi aljanin ya baka kai sako waje kaza ba sai ya ce ai mutum wanda da kake faɗa ma babu shi a duniya ban ma gan shi bane kwata-kwata babu shi da aka bincika sai aka gano faɗin Allah ne wa idza quri'al wa idza qara'ata alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura Allah yake in dai kara karatun alqur'ani duk wanda bai yi imani da lahira ba sai mun sa shamaki tsakaninka da shi bai isa ba to amma da yawan mutane sai aljanu sun kai su kasa sai matsafa sun kayar da su sannan sai a ana kokarin a tashe su bayan tun suna tashi da kansu ba su tsaya da kafafuwansu ba sai ka samu da yawa daga cikin musulmi wallahi sai wata guda karatu sai dai a hada a sallah bai da wani wuridin alkur'ani la a gidansa wala a kasuwarsa babu shi a cikin ajandarsa a awa 24 da yake da su baya karatun qur'ani kuma ka sani da wannan ne makiya suke takaka da sun kai ka kasa kuma dole a dawo a ce to a zo a karanta masa to ku abin da kai zaka karanta tasirin tasirinsa yafi na wanda za a karanta masa da ka karka yadda a kai ka ƙasa ka yi riko da Allah ka yi riko da karatun alkur'ani ubangiji zai tsare ka daga dukkan shaidancin shaidanu abdullahi dan abba yake cewa da Allah madaukakin sarki yake wala qad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min kharaj lalle matsafa sun sani abin da suke yi yana tabbatar musu da rashin rabo a lahira yace lafazin khalaq ana nufin nasib imamu qatada ibnu da'ama as-sadusi yace hatta Yahudawa sun sani domin waɗannan ayoyin na wata ba'u ma tatlu shayatin labarin Yahudawa Allah yake babu kuma labarin haka yake har akan mu bai canja ba domin gani ga wani ne ya ishi wani tsoron Allah da na gaba ake ganin zurfin ruwa da haka Imamu Qatada yace har Yahudawa sun sani cikin abin da Allah ya umarce su da shi cewa matsafi bayi da rabo a lahira Hassan al-Basri yace abin nufi bayi da addini duk la ilaha illallahunka duk sallarka in dai kana tsafi kafiri ne kai lamba daya ba shakka kamar yadda muka faɗa sallah ba ita ce kaɗai addini ba faɗan la ilaha illallah ba shi kaɗai mai musulunci ba ko kayi waɗannan sai ka tsare wasu abubuwa sannan kake zama musulmi illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun sai wanda ya tsare gaskiya kuma ya santa to da haka yana daga cikin abin da yake warware imanin mutum yake warware addinin sa ya mai da shi kafiri kamar wanda ba musulmi ba ɗari bisa ɗari shine ya zama yana tsafi tsafi haramun ne a dukkan addinan da Allah ya turo annabawa da shi ba wani annabi da ya zo duniya face sai da ya gaya wa mutanensa a hirban da tsafi shi yasa za ku ga su al'umomin annabawan da suka shuɗe duk lokacin da suke so su jefa annabinsu da bakar magana sai sun masa yarfa na matsafi ba wani annabi da ba a ce da shi matsafi ba saboda a wajen kowace al'umma tsafi mummunan abu ne kuma suna gaya wa annabawansu matsafa ne don su bakanta musu don su jefe su da mummunar kalma don kar a bi su كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساهر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون ubangiji yace ba wani annabi da muka turo face sai da mutanen su suka ce da shi matsafi sai da suka ce da shi mahaukaci kai ka ce hada baki suka yi Allah ce ba hada baki suka yi ba mugunyar aqida ce take sa mutane su rinka aiki daya koda lokacin su ya bambanta koda garin su ya bambanta sai kaga kafirin Najeriya abin da zai maka daidai da abin da kafirin America zai maka ne ba bambanci taro da taro saboda alkufuru millatin wahida kafircin aqida ce shi yake motsa jiki yayin aiki iri guda na nan da nan da nan da na can da na ko ina ubangiji subhanahu wataala dan ya ba mu samfurin misali akan haramcin tsafi cikin al'ummomin annabawan da suka shuɗe ya ba mu kisar annabi Musa yana daga cikin abin da annabi Musa ya gwagwarmaya da shi shine maganar tsafi domin a lokacin da aka haifi annabi Musa matsafa suna cin karansu ba babbaka tutarsu tana walwalawa tauraronsu yana haskawa daka in ka karanta kisar annabi Musa kadai ta isa ta wayar maka da kai akan maganar tsafi a ƙarshe ubangiji madaukakin sarki ce wala yuflihu sahiru haifu ata duk ta inda matsafi da ya bullo bai da nasara hadisi ya tabbata daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nisanci abubuwa guda bakwai masu kaiwa ga halaka sahabbai suka ce waɗanne ne ya ma'aikin Allah na farko sai ya ce shirka na biyu sai ya ce tsafi sai ya ambata sauran guda biyar Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi daga Jundab dan Ka'ab al-Azdi Allah ya kara masa yadda yace haddu sahiri darbatun bisayfi yadda ake wa matsafi shine kashe shi ake yi wannan shine sunnar da sahabbai suka gina akai duk inda aka kama boka duk inda aka kama dan duba duk inda aka kama matsafi kashe shi ake wannan shine hukuncin Allah shine hukuncin manzon Allah shine aikin sahabbai bayan shudewa wani zai ce ya za a yi a ce a kashe matsafi baka san da yawan rawuka da matsafa suke kashewa Allah kadai ya sani ba baka san da yawa daga cikin mutanen da matsafa suka haukatar Allah kadai ya sani ba kwana-kwanan nan aka yi ambaliya a Maiduguri wani daga cikin manyan malaman Maiduguri yake faɗa yace akwai mutumin da wajen shekarar sa 47 yana hauka yace amma ambaliyar nan sai ya warke mahaukatan da suka warke a Maiduguri bayan wannan ambaliya Allah kadai ya sani kun san da bincike bincike aka gane binne binnen tsafi ne da aka yi a makabarta da ruwan ya shiga makabarta ya rinka haƙe kaburburan yana tono binne binnen sai ga mahaukata suna warkewa ba ku san sanadiyar mahaukaci ɗaya sai Allah ya kifar da gari ba wanda zaluntarsa aka yi aka raba shi da hankalinsa bai ji ba bai gani ba ba ku san sanadiyar waɗannan mutanen da aka yi musu tsafi aka bubbinne a kabari Allah zai iya aiko da ambaliyar don ya warkar da su ba yanzu mutane nawa ne na kasassu wanda aka neme su aka rasa in ban manta ba zaben 2011 da yawan ku in za ku rike kun za ku tuna kun ji wani mutum mai kusundi a bacirawa yana tsayawa a wani gidan mai yana neman bara ashe masu tsafi suna kallonsa suna tama masa an bi shi an san har gidansu karfe biyun dare suka zo gidansu suka haura iyayensa sun rike shi su ma sun rike suna fuzza suka tafi da shi har yau ba a sake ganinsa ba matsafa su suke cewa aje a samo zabiya aje a samo nakasashen mutum aje a samo sabuwar jinjiri sabon haihuwa aje a samo budurwar da bata taba sanin ɗa namiji ba dan a yanki farjinta to waɗannan rawukan da matsafa suke sawa a kashe tun da farko suna sa a kashe dabbobi su sa a yanka kaza mai wake-wake mai kaza mai kaza sai a fara haurawa dabbobin dawa sai a ce a yanka biri a yanka kura a yanka zaki ko a rinka sawa ana yanka dabbobin na gida ta baya a tsallaka ba don a ci ba abin ne daga haka haka har za a fara shigowa cikin 'yan adam Daka wannan shine abin da shari'ar musulunci ta lura da shi ta sa a kashe matsafi domin matsafi makashi ne shi makashin ka in baka kashe shi ba zai kashe ka to wannan ita ce ka'ida ita ce abin da addinin musulunci ya hango daka shi yasa wannan sahabi Jundab ibn Ka'ab al-Azdi yace yadda ake wa matsafa in an kama su kashe su ake yi kuma wannan magana ce daga Annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi ya zo cikin sahih al-Bukhari daga Bajala dan Abada Allah ya kara masa yadda ya ce lokacin da Umar yake shugaban ƙasa ya rubuta sakula ya tura wa duk gwamnoninsa ya ce a niƙatulu kulla sahirin wa sahira duk inda kuka kama matsafi namiji ko mace kashe shi za ku yi ku daina kyale su wata rana Umar ya wuce ta kasuwa ya ga mai wasa da irin maciji ko duna na kogo ake cewa irin ƙananan matsafan nan da suke yaudarar mutane su zo kila su yi wasa da maciji a ƙarshe su koma ba da tsafi ko su yi wasa da kaza a ƙarshe su koma ba da tsafi Umar da ya kewaya ya kewaya da ya zare takobi ya bi ta bayansa sai cire masa kai ya ce haddu sahiri katulun bisai haka ake wa matsafi to amma abin takaici a yau matsafa a ƙasashenmu sun zama su ne malaman akalla ba wannan ne ya fi haɗari ba wallahi abin da ya fi takaici ku shiga lungunanmu a garin kano za ku tarar masallatanmu na cikin unguwa mafi yawan limamansu matsafa ne saboda gidajencinmu da rashin sanin addininmu abin da muka ɗauka kwaliti na limanci kawai musamman masallacin unguwa in dai kana nan zaune gari banza baka da abin yi to kai ne lima baka da sana'a baka zuwa ko ina to da yawan matsafan nan bokayen nan da suke keɓancewa da matayenku idan kun tafi kasuwa ko kun tafi wajen aiki sai su zo su rabu da masallaci sai a danka musu mukullin masallaci ai da azhar yana nan ya gama dube dubansa sai a tada sallah sai ya zo yayi to shi ma ba musulmi bane ballantana wanda ya bi shi sallah kafiri ne arne ne babu sallah a gare shi da haka mutane su yi hattara ku koma masallatan unguwarku ku gyara masallatanku Allah ya nuna muku su cikin sauki za ku iya gane su ga fastoci nan na shehunnai a jikin shagunansu a jikin motocinsu wanda mafi yawancin shehunnan nan da wannan suka zo suka jam hankalin mutane ba sallah suka zo suka koya mutane ba ba tsarki ba ba alwala ba asararu suka zo suka bayar tsafi suka rinka wa al'umma su je makabarta kaza su yi magana a ce an ji na kabari ya amsa kai mahaukacin ina ne na kabari zai amsa inna ma yastajibu allazina yasma'una wal mauta yab'athuhum Allah kuma ilayhi yurja'un ubangiji yace kadai masu ji su suke amsawa matattu ka sai dai lahira Allah ya tashe su amma wani yazo ya mamaci magana ka amsa manzo ya amsa manzo Allah faranar da yayi yakin badar ya kashe mutum 70 cikin kafiran makka ya jefa a rijiya sai yazo gindin rijiyar yana kiran sunan su wana wana dan wana jikan wani abinda na gaya maka game da Allah ka tarar gaskiya ne wane dan wane jikan wane abinda na gaya maka game da Allah ka tarar gaskiya ne sai Umar yace da Annabi ya kake musu magana bayan mushe ne ba sa ji sai Annabi yace suna ji amsa ne ba za su yi ba gawa bai amsa wa Annabi ba sai amsa wa shehu saboda kai mahaukacin ina ne to wannan shine da haka ku gane cikin sauki Allah ya nuna muku amma rashin kai hankali kusa rashin sanin addini ya sa mutane suna rayuwa ta ka suna wa rayuwa ta bankaura ba su sani ba Allah ya tsare mu bajala yake ba da labari shi sahabin da yake faɗar wannan project da Umar ya kawo na kashe matsafa don a samu zaman lafiya wallahi matukar akwai matsafa ku daina tunanin yara za su daina bacewa wallahi ba za su daina bacewa ba za su gaba da bata ko kun san wani labari da muke samu yanzu bandit na cikin daji fa idan suka kama mutum suka ce a kawo kudin fansa ba a kawo ba talaka ne kun san matsafa ne suke bin su suna siyan sassan jikin mutum a yanka musu su ba su tafi kana can kana ihun bandit sun sace ma dan uwa wani ne a kusa da kai shi yasa a sace shi je biya kuɗi ya ɗebo su baya faɗin jikinsa ya zo ya amfani da su amma waɗannan malaman su ake gani manya ne su ake gani kaza kaza wani malami ya je zai gaisa da shugaban ƙasa wai ya saki carbi wai carbin yana jan kansa wani malamin a cewa kira kansa yake ya aje in za su gaisa da shugaban kasa ga kan ka dauke kan shege ka tafi ga gani in zai zai tashi wannan fa sune abubuwan da muke rayuwa a cikin su wannan ita ce al'ummar da muke rayuwa a cikin su yadda ka san zamanin fir'aunanci muke rayuwa a yau yadda tsafi yake walwala yadda tsafi yake cin karansa ba babbaka da dukkan sunan da zaka iya bashi da aka bajala ya ce bayan umar ya fitar da wannan sakula faƙatal na falasa sawahir sai da muka kashe matsafa uku nan take domin daman doka muke jira umarnin shugaban ƙasa muke jira wannan yake nuna maka cewa matakin gwamnati ce ya kamata ta ɗauka kuma hukuma ce take zartar da shi ba ɗaiɗaikun mutane ba da haka wannan yana nuna maka cewa lallai matsafa kafirai ne domin baya halatta zubar da jinin mutum sai dan ɗayan abubuwa guda uku maza Allah ce la yahillu damu ri'in muslimin illa bi ihda salat abu uku yake halatta a kashe musulmi daga ciki sai manzo Allah yace al fariqu lil jamaa at tariqu li dinihi al mufariqu lil jamaa mutumin da ya bar addini ya yarda to matsafi nan ya shiga domin bazawari mazinaci kaga ba magana sa ake anan ba an gane ko as-sayy an-nafsu bin nafsi wanda ya kashe ba ta shi ake anan ba a nan ana magana ne akan hukuncin ridda duk wanda yake tsafi ridda yayi duk boka riddaddan Allah ne da haka ana kashe shi ne hukuncin ridda hadisi ya zo cin sahih bukhari daga abdullahi dan abbas manzo Allah yace duk wanda ya canja addinin sa ku kashe shi man baddala dinahu faqatuluhu wanda ya ridda ku kashe shi da haka wannan ne hukuncin matsafa hukuncin bokaye hukuncin malaman tsubbu da sauransu domin ridda suka yi canja addini suka yi yayin wa masu albarka mu sani tsafi hadari ne tsafi bala'i ne tsafi musiba ce tsafi raba mutum da imaninsa ne raba mutum da allansa ne tsafi rudin kwakwalwa ne sake reshe ne da kama ganye da aka mu roƙi Allah ya tsare mu daga tsafi Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon banta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisantata Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira ka tsare mu azabar wuta Allah muna neman tsarin ka daga mu yi maka shirka alhalin muna sane ubangiji muna neman gafarar ka daga abin da ba mu sani ba Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmi ka kaskantar da kafirci da kafirai yayin wa masu albarka muna rayuwa a cikin kwanaki na watan sha'abana watan sha'aban wata ne mai falala manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗi falalolinsa Usama dan Zaidu yace nace da manzon Allah sallallahu alaihi sallama ban taba ganin ka kana yawan azumi ba a wani wata daga cikin watanni irin yadda naga kana yi a Sha'ban yana nufin in banda Ramadan sai manzon Allah yace zaka shahrun yaghfalu nasu fihi anhu yayi Sha'ban wata ne da mutane da yawa hankalinsu baya dawowa jikinsu rafkana suke in magidanta ne suna ta tattalin kayan sallah domin wani tun yanzu ya gama kayan sallah masha Allah tabarakallah wasu suna ta tattalin abin buɗe baki masha Allah tabarakallah in ƴan kasuwa ne wanda za a yi zahama za a sai kayan abinci a wajensu yanzu ake ta tarawa to wannan sai ya mantar da kai azumi ya mantar da kai sallolin dare ya mantar da kai ibadoji da yawa wanda kuma ana samun garaba su a wannan lokaci da haka manzo Allah ya ce wannan wata kai Usama da yawan mutane rafkana suke da shi kuma wata ne na garabasar Allah wata ne na cin albarkar ubangiji ya ce wata ne da ake ɗaukaka ayyukan bayi na shekara-shekara a kai ga Ubangijin talikai, da ka nima ina so a ɗaukaka ayyuka na zuwa ga Allah kuma a ce masa a yau ma ina azumi. Allah maɗaukin sarki ka riskar da mu wata Ramadan mai albarka, ka azurta mu da azumtarsa, ka azurta mu da tsayuwar cikinsa, kuma ka sa muna daga cikin bayin da za a karɓa musu. Magana ta ƙarshe shine abin da ya faru a wannan gari namu mai albarka a wani gari ko wani ƙauye kusa da jami'ar Bayero Sabuwa, wanda ake kira da rimun zakara mai afkuwa ta riga ta afku ba so nake in dawo mana da hannun agogo baya ba in ce kaza ya faru kaza ya faru irin waɗannan abubuwa sun sha faruwa wani lokaci da ganganci wani lokaci da kuskure jami'an tsaro su fada wa mutane su karkashe su ko ma dai me ya faru mai faruwa ta riga ta faru abinda nake so in ja hankali akan su abubuwa guda biyu abu na farko waɗanda suke tsoma baki a cikin ire-iren waɗannan al'amura kuma waɗanda suke magana da yare na siyasa ku ji tsoron Allah. Duk lokacin da wata annoba ta faru, wasu suka rasa rai ko suka rasa dukiya, jefa-jefan zunubi a ce suwa ne gwamnatin kaza ce ta jiha ko ta tarayya wannan ba shi bane ba. Ko ma wace gwamnati ce rai ya riga ya yi halinsa. Abin da ya kamata a yi shine a zo a kalli haƙƙin waɗanda aka yi wannan abu, a yi musu abin da ya kamata munan musulmi ne gwamnatin jihar Kano musulma ce mutanen jihar Kano musulmai ne waɗannan mutane da wannan annoba ta faru gare su musulmai ne me musulunci ya tanada idan an haka ta faru ubangiji yace wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura duk wanda aka kashe masa dan uwa bisa ga zalunci to mun bashi dama damar shine ko a ɗaukan masa fansa a wanda suka yi masa kisa ko a biya shi diya gwamnatin kano tana da kuɗin da za ta biya diya waɗannan mutanen in dai da gaske ƙaunar su muke yi in dai da gaske muna son su musulmi ne talakawanmu ne gwamnati ta biya su diya a garin a jihar kano ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba a gwamnatocin da suka wuce an kashe kirista ma an biya diya ban manta ba lokacin da wani abu ya faru a nan kasuwar ƙofar wambai na wata mata da aka ce ta zagi annabi mutane suka far mata suka kashe ta abinda labari ya zo mana gwamnatin lokacin sai da ta biya diya to in dai ku za a kashe wanda ba musulmi ba a Kano kuma a biya diya to musulmi dan Kano shi ya fi cancantar in an kashe shi a biya mai a biya diya wanda yake jefa-jefan laifi ya ce gwamnatin jiha ce gwamnatin tarayya ce da nufin ya ba da kariya ga koma wane ne ka ji tsoron Allah ka sani wannan abin fa bai gagari ya faru da kai ba idan ya faru da kai za ka so a yi maka irin haka to kada kai wa ɗan uwanka abin da ba ka so a yi maka la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa da sifofinsa madaukaka ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu Allah ya bawa iyalansu hakurin juriya ta rashin su naga wata uwa abin tausayi tana faɗar yadda aka kashe ɗanta da ƙarshen maganar da suka yi a ranar da za a kashe shi Allah ya baki haƙuri Allah ya baki haƙuri Allah ya baki haƙuri da dukkan sauran iyaye Allah ya sa mahaɗar mu da su baki ɗaya ita ce jannatul firdausi masu mulkin wannan jiha Allah ya karfafa gwiwa su wajen su sauke wannan nauyi da ya dora musu manzo Allah ya gaya mana haɗarin ran mumini kwaya ɗaya zubar da jinin mumini kwaya ɗaya a wajen Allah gwanda a rusa duniya Ka'aba tana da girma tana da daraja amma da a taba wa Allah mumini ɗaya wanda a rusa masa Ka'aba wannan shine abin da annabi ya faɗa wannan shine abin da sahabbai suka yi tananatawa dan alfarmar jinin mumini tsaya daya to haka waɗannan bayin Allah yan jihar Kano ne dukiyar jihar Kano ce lalle lalle masu mulki masu hukunci su yi musu abin da ya dace musamman a wannan lokaci na halin kuncin rayuwa da tsanani musamman waccan gyatuma da wannan ɗana ta shi ne wanda yake ɗaukar nauyin rayuwarsa da iyalinsa da sauran ‘yan uwa irin waɗannan idan suka mutu al'umma ce da yawa ta mutu ba su kaɗai ba yanzu mahaifiyarsa rayuwarta ta shiga garari iyalinsa rayuwarta ta shiga garari mutuwar da ba a shirya mata ba ba fa irin mutuwar mutum ya jinya ba ne ƙila ya wasiya ƙila ya kaza mutuwa ce da ba a san da ita ba ba a shirya mata ba da haka muna gama masu mulki da Allah da su tausaya waɗannan bayan Allah su ji tsoron Allah su biya diyyarsu su kyautata rayuwarsu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa qumu ila salati